أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka masu kallonmu da saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda unwanin rubutuna ya nuna akwai wani ɗan uwa wanda zan iya ambata shi da masoyi daga cikin ‘yan uwanmu musulmi mai bin firka ta wahabiyya wanda ake ambata da asadu sunna yau Allah ya albarkace mu a wannan rana ta litinin rana mai albarka talatin ga watan uku watan march a watan bature dubu biyu da ishirin shida ga watan sha'aban hijirar annabi alaihi salatu wasalam dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah ya albarkace mu da wata babbar kyauta daga wannan ɗan uwa wanda shine ainihin asadu sunna da wannan sunan na san ka aka raukan laka yi afuwa ban san sunan sosai ba amma a matsayinka na ɗan uwa masoyi gare mu tijjanawa labudda zan nemi sunanka za mu kulla sadaka za mu kulla kawance da abota insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi a asadu sunna a yau da daddaren nan yayi mana wata babbar kyauta eh yace sunanta alhadiyatul hadiya menene fi tari li ashabi tariqa tijaniya ne ko menene karshen abin dai kamar haka dai na dai rike alhadiyatul hadiya saboda gwabin kyautar wai kyauta ce zai mana ta shirya mun gode akar wa kalla duk mutumin da yayi kokarin shiryar da kai Allah ya saka masa da alkhairi malam asadus sunna yayi maganganu masu dadi wallahi gwanin sha'awa Allah ya saka masa da alkhairi cewa asalin shi ma duk ilimin da ya samu daga tariqa tijaniya ya same shi mun gode dama ai mu haka muke mu kofar ma buɗe take duk wanda kaji ya zama wani ai sai da ya zo wajen mu ya dan yi hidima ya dan bi abin da ya bi sannan zai samu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana baiwa na cewa daman kusan alkhairi da na ilimi duk wanda ya san hatta musuluncin ma gabaki daya duk wanda yake da history ko da aboko zai je karanta history balle kuma da tattafan magabatan musulmi ya san ta sufaye aka samu musulunci duk ɗan boko ya san wannan balle ma malamai ko ɗan boko ne mutum ko sakandare ya yi ya san musulunci ya zo afirka ne ta hanyar sufaye ko ba wanda zai dirasar musulunci ya kare bai maganan bai samu labarin gudunmu da ɗariƙa tijjaniya ta bayar ba da ɗariƙa ƙadiriya a cikin yaɗa addinin musulunci kuma ba zai yi bai kare bai samu labarin shi umar futi ba ɗaya daga cikin manyan halifofin shau tijjani so da ka asali suna ko baka faɗa ba mun sani amma mun gode da bayanin ka na cewa a karatunka daga wajen mu ne ka same shi ina nufin wajen malaman mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya wa karatu albarka Allah sa kuma an yi na ikhlasi albarka annabi Allah kiyaye daga hadisin daga ilimin can da Bukhari ya ambata hadisin shi man ta'allama al-ilma li yubahi bihi al-ulama aw li yumari bihi sufaha aw li yasrifa wujuhan nas ilayhi falyatabawwa maqadahu min an-nari Allah sa ba irin shi bane mun gode mun gode asali sunna bayanin ka na ga wani cewa ba za ka zage mu ba a na san ai ba kai karatu gurin mu ka zage mu ba in kai haka ai kai mutunci ya karwa kalla ai daman wanda ya maka alkhairi in ba gode masa ba to karshen dai rishin kirki shine kar ka zage shi ko da baka gode ba na san ba za ka zage mu ba kwarai da gaske Allah ya saka malaman ka da suka baka ilimi tun da karatun allo asadu sunna ya ce a cikin tafiyan mu akwai abubuwa na baragurbi wannan kam gaskiya ne ai wallahi mun sani mun gode wa duk mutumin da zai zo mana da gudunmuwa wurin tsabtace tafiyar mu daga bara gurbi mu ma mun san da su a ciki kamar yadda wannan ka'ida ce ta duk lokacin da jama'a ta yi yawa a cikin wata fahimta ko a cikin wata tafiya lalle za a samu bara gurbi a cikin gwamnati duk gaskiyar mai jagoranci za a iya samun wani wanda ba haka yake so ba ai komai akwai wannan sannan idan mu kalli musulunci ala ashakil al'am sai mu ce aka kalla yanzu in kaga musulmi ya sha giya sai ka ce haka musulunci ya koya mar ko musulmi bar gurbi in kaga musulmi ya yi zina sai ka ce haka musulunci ya koya mar ko za ka ambace shi musulmi bar gurbi in kaga musulmi ya yi tsafi sai ka ce masa ba musulmi ba haka musulunci ya koya mar ko ko dai musulmi ya sace kuɗin gwamnati haka musulunci ya koya mar ko ko musulmi bar gurbi to idan muna kallon bar gurbi sai mu zagi tafiya ga baki daya shin ya zami da musulunci ko ko babu waɗannan ko ko duk suna cikin koyarwar musulunci in suna cikin koyarwar musulunci wal billah in ko ba sa cikin koyarwar musulunci to tunda masu irin wannan halin sun shigo musulunci in bar musulunci kenan shikenan a fita bar musulunci saboda bar gurbi a kalla ai ba zai yi ba muna tare da kai a cikin wannan lalle akwai bar gurbi a ko ina amma samun bar gurbi a tafiya fa baya sanyawa a ce wannan tafiya ta lalace duka da fatan an fahimci ni a gurguje bidiyon malam kyautan da yayi mana bata yi tsawo ba bata wuce ta minti 30 da dan wani abu ba kuskure ne a guri na ni a gurin yin tukuici in wuce wannan abin da aka bani kyauta ko da yake karimi yana iyawa karimi kana iya ka bashi naira ɗari in ya fi ƙarfin abin ya maka tukucin naira dubu kana iya ka bashi naira dubu in ya fi ƙarfin abin ya maka tukucin dubu goma ko dubu ɗari karimi kenan to ko da bidiyo na ya ɗara naka tsawo wato tukuici na ya ɗara kyautan ka tsawo a yi haƙuri wa Allah ko karamci ne irin namu da muka gada daga wajen waɗanda suka koya maka karatu haka suke waɗanda suke koya muku karatu haka suke Allah ya saka muku da alkhairi mun gode. mala asali sunna sai ce daga cikin bara gurbi a ɗariƙar tijjaniya akwai masu ɓatanci wa janabin sai dina rasulullahi wallahi haka ne wallahi akwai wallahi akwai wallahi akwai sai dai dan inda muka sha bamban da malam da ya ce koyar da su aka yi a cikin littattafan tijjaniya lokacin da ya faɗa ka sai ni gaba na faɗi a ɗariƙar tijjaniya ashe wannan abin a littafan ɗariƙa suke sai na ci gaba na ya faɗi ce subhanallahi mu mun zaci lalatattun cikin su ne suke irin wannan halin su zababbun ba halin su kenan ba sai gaba na ya faɗi ce to ina aka samu zababbu kuma daga cikin tijjaniya suna koyar da batanci wa annabi sallallahu alaihi wasallama to da naga ya ɗauko littattafai yana karanto abubuwan da ya gani sai na ji daɗi ashe yaban mu ne zai yi wato na so ya gaya mana su zababbun na ɗariƙa suna nan su su ne ahlus sunna su ne ahlus sunna akwai waɗansu kuma suna nan ɓata gari a gefe to sai hankali na ya kwanta ashe yana so ya ƙara taya mu ne kuma ya ƙara nuna wa duniya cewa zaɓaɓɓu daga cikin malamai zaɓaɓɓu daga ɗarikar tijjani a ahlus sunna ne sai dai ɓata garin cikin su to haka kalla muna godiya da kokarin ka na rabe tafiyar mu da ɓata gari duk wanda zai ba mu wannan gudunmawa kuma na san ai kai dole ka taimaki tijjaniya tunda karatunka daga tijjaniya ka same shi ai gidanku ne aka rauka Allah in kaga gidanku zai lalace zai kama da wuta ai dole ka tallafa masa na ji daɗi kwarai da maganganun ka abin da yasa nace ka faɗa cewa ɗan ɗari ka ahlus sunna ne tun da ka kawo a cikin tafsirin shi kace yanzu misali wannan sunnar ta ɗage wando ɗan ɗariƙa suna yawan zagin ta amma ga ta a littafin shi Ibrahim kaga wato ma'anan shi duk wanda ya zagi wannan sunnar ta ɗage wando baya sai yana cikin waɗancan bargurbin na cikin ɗariƙa saboda ga koyarwa jagororin shi Ibrahim ya tabbatar da akwai ta har ma ka kawo a cikin tafsirin shi fi riyadu tafsir a juz'in karshe kaga wannan misali yayi kyau yayi daɗi a sai ka ce kuma ka samu amuniyatul murid muniyatul murid cewa akwai maganganu waɗanda a cikin su ake koyar da yi wa annabi batanci nan ma sai gaba na faɗi subhanallah subhanallah muniyatul murid dai daga manyan jagorori mutanen magariba ne yayi shi waɗanda a ƙasar da shehu tijjani ya rayu ya fati kenan bai kamata a ce an samu abin da zai koyar da mutane ɓatanci ba sai ka kawo wasu nukuɗoɗi wanda ka ce a cikin muniyatul muri da ka gani wanda daga cikin nukuɗoɗin da ka kawo ka ce wai su ne a tunaninka akar wakalla suke koyar da yi wa annabi ɓatanci ka ce an kawo cewa muridi na tarbiyya in ya zo zai yi tarbiyya wurin shehin shi gurin shehu tarbiyyati a matsayinka na muridu tarbiyyati sun dora ma sharɗa cewa a wai na farko duk abin da shehinka zai yi karka tambaye shi ko menene karka tambaye shehinka komai ka ce haka suka dora a muniyatul muridu ka gani kuma tana nan haka suka rubuta gaskiyar su Allah ya saka da alkhairi sai ka ce kuma sun ce muridi ya zama mai miƙa wuya ne ga shehin shi mai hidima da jiki da jika kuma amuletin muridi ne sai ka ce haka ne ya zama hadimi mai miƙa wuya kai ya gardama mustasliman ya miƙa wuyan shi munqadan kawai ya zama abin jawuwa ne shi ka faɗa haka eh wannan masu rubuta to sai sai ka ƙara duk in ka waɗannan kuɗa kafin ka waɗa sai na ji a ita ce wanda aka ce muridi ya sabawa ya yi batanci ga annabi sai ta a wannan biyun dai ba a faɗa ba sun ce sharaɗin farko dai in ka tashi bin shehin ka ka bi shi kar ka mai tambaya cikin abin da ya faɗa cikin abin da ya aikata duka kar ka tambaye shi komai cikin abin da ya aikata kawai ka samu ido tun da ka zo tarbiyya ne ka zo tarbiyya sai na ce to wannan bai cikin abin da a nan ba a ce ya sabawa annabi ba sai ka ce ya ce ya zama mai miƙa wuya kar ya zama mai gardama duk abin da aka ce mai ya ce to sai na ce oke to nan ma ba shine nukudar da aka ce a gayawa annabi magana ba sai ka kawo ka ce kuma cewa kar ya yi itirazin abin da shehin shi aikata ko me shehin ya aikata ko da wannan abin zahirin shi zunubi ne shi muridin kai ya tanka wannan ma sai na ce oke eh ai ba nan bane wajen yi wa annabin batanci sai ka ce sannan ya umarci muridi cewa wai sai suka ce wai misali ko da shehi zai ce fada tanda to muridin ya je ya fada wannan a matsayin misali ba wai suna cewa ya fada tanda bane dan ba muridin da ya taba zuwa tarbiyya aka ce masa ya fada tanda ba a yi a wai a matsayin dai imtisal amri wannan shehin nashi koda koda a misali ne da zai yiwu ba ma'anar shi ba zai yiwu bane to da zai yiwu ana nufin ba zai yiwu amma ko da zai yi za a ce kai misali ne kawai wannan shi ko ai bil misali ya tadhul maqala ana faɗin misali ne dan bayani ya ƙara fitowa fili ba dan wai abun ya abu ba abinda ma baya abu kowa ne sai a sa misali da wani abu da shi amin da aka kasa gane shi sai a buga misali da wani abu na ce to nan ma ba shi bane sai ka ce sannan suna cewa wai karka auri mata shehinka ko ya sake ta ko ya mutu shehinka ne to karka auri mata shi in dai ya sake ta ko ya mutu ya bari kai ladabi karka aura sai ka ce kuma ka gama da matsalan munyatin muridi sai na ce to an yi anan malam bai kawo guraren da ya ce da mai muriyatul muridi ya ce awa annabi batanci ba kawai dai ya faɗi wasu sharɗa ne na tarbiyya sai kuma malam ya ce a ƙarshe sai ce sun faɗi wannan sun ce kamar yadda khidir da annabi musa abin ya faru kamar dai wanda ya kalli kisar khidir da annabi musa zai iske haka ashe malam ana abin da yake so ya faɗa wa sauran masu zagin yan ɗariƙa suna cewa kaza suna cewa kaza yana so ci duk waɗannan hujjojin ma fa suna cikin Qur'ani su yan ɗariƙa duk abin da za su yi a Qur'ani da hadisi suke samowa saboda haka duk wannan hujjojin suna cikin Qur'ani ne shi yasa yace mu je mu duba wannan kissar to na san da yawa yan uwa masu sauraron ka akramaka Allah ba san wannan kissar ba kuma kai karamci irin naka na san ba dan da gudun lokaci ba da ka musu fashin baki ka kawo ayoyin da suka taro wannan kissar da kake so ka nuna to zan yi a gurguje in ɗan ƙara bayanin wannan ayoyin da ka ce lallai ishara zuwa gare su ne eh haka nan ne mahallin cewa idan ka zo a matsayinka na muridi tarbiyya ta gurin shehi kar ka tambaye shi komai malam yace lallai a cikin kisar khidr da annabi Musa haka nan ne yana cikin suratul kafi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ni zan karanta ayoyin ina fassarawa dai a gurguje ko bakin gurgurdan fahimta ta dan na manta da farko malam ya ce su fa malamai ne ba fa karatun hand out suka yi wasu karatu fa sosai fa to a nan ne ma sai na ce ko da yake babban malami irin wannan wanda suka yi manya suka yi karatu sosai manya manyan malamai ba iri na ya kamata in yi tukuici ba amma duk da haka ya afuwa in an samu wasu malamai manya waɗanda za su yi tukuicin ni sai in koma gefe amma dai ina so in faɗa ni ba malami bane wallahi ni ba malami ba ba abin da na sani so da haka za a iya yiwuwa cikin abin da zan yi bayani ma ai ta samun kurakurai saboda ni ba malami ne almajiri ne akarauka Allah afwan dai nayi karambani abin da yasa jin dadin hadiyar da kyautar da kamar ne ya sanya nayi maza in yi tukuici na san dai waɗanda za su tukuicin makila suna nan tafiya amma ni naji dadin hadiyar naka akarauka Allah to anan annabi Musa da ya zo ya samu Khidir asalinta shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yana wa'azi kamar yadda hadisin Bukhari ya faɗa annabi Musa alaihi salatu wassalam yana wa'azi sai aka tambaye shi aka ce wai shin a duniya akwai wanda ya kai ka ilimi sai ce ai babu to wannan babun shine annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata a ce Musa ya mai da lamarin ga Allah sai ce Allah ne masani sai ce a kawai babu to wannan babun sai Allah ce a akwai wani bawa na ka je ka same shi kai karatu nan ne asalin kissa sai annabi Musa ya tafi da shi da yaron shi hadimin shi shi ma dan yana da hadimi shine Yusha'u bin Nun suka tafi tare da Yusha'u da suka je a bakin gaba inda aka haɗu da annabi Musa da Khidir da Yusha'u. Yusha'u kai koma, don nima yanzu zan koma almajirin wani ne. ka iya komawa duk da sarihin nassi bai tabbatar da cewa babu inda aya ta ce annabi Musa ya ce wa Khidir ya ah, Yusha'u ya koma amma in ka kalli labarin tafiyar zaka san yanzu su biyu ne suke tafiya dan da Yusha'u yana nan za su zama su uku ne to da sun kai su uku za a rika bada labari ne da sigar jam'i amma duk inda aka faɗa hatta iza rakiba fi safinati fanfalaka hatta iza ataya ahla qaryatin alaki ya gulaman rakiba in talaka kenan an sallamu yushau yanzu da annabi Musa da Khidir ne kawai ake tafiya to shi ya sanya nan malamai suka ce to daga nan ne aka sallami yushau annabi Musa da yazo ya samu Khidir ya ce masa halatta bi uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda gafarta malam ko ka bani dama in bi ka ina so ka ilmantar da ni daga abin da Allah ya baka na ilimin shari'a na rushudu akwai bambanci tsakanin da zan yi bas di bane ina da dan yin wannan malam shi ya kamata ya basa da muku wannan kuda aiki ne na annabawa a shiryar da kai zuwa da'iratul islam rushudu a gyara zukatanka a gyara ɗabi'unka a gyara halayenka ka zo musulmi kamili mumini kamili muhsini kamili a bisa wancan hadisin na akhbirni anil islami akhbirni anil imani akhbirni anil ihsani shine ake yin rushdu musulmi ne ake kamawa a yi irshadin shi zuwa ga abin da yake alkhairin shi to shine sai ce kenan annabi Musa dan abin da zai tabbatar maka da haka shi annabi Musa ai ya zo da addini ashe yana da huda huda yanzu rushdu yake bukata rushdu shi yasa ce halatta bi ukala an tu'allimani mimma ullimta rushda zai tarbiya zai tarbiya kenan ya zama muridu tarbiyati anan khidir shine shehin shi na tarbiya kuma Allah ya ce yazo yayi abinda khidir ya fara faɗa mar cewa yayi fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra kuji na kuɗa ta farko da malam asadu sunna ya faɗa cewa sun ce duk muridu tarbiyati idan ya bi shehin shi kar ya tambaye shi komai sai abin da shehin ya ce masa kar ya tambaye shehin komai ai haka haka aka faɗa annabi Musa fala tasalani an shay'in kar mu in ana bin mu ba a tambayar mu ashe wannan sunna ce daga cikin alqur'ani kar a tambayi shehi wani abu sunna ce daga qur'ani fala tasalani an shay'in to mun samu wannan hujjar asali sunna ya kama ne ita daga kisar annabi Musa da Khidir sai ce wa minha an takuna daga ciki ce ka zama mai miƙa wuya cikin duk abin da aka yi duk abin da aka yi ko da wannan shehin naka ya aikata wani abu mai kamar da sabo kar ka kuskura ka tanka mai dan in ka tanka mai ka ce dan me dan me aka yi to ba za ka rabauta ba eh wannan ma cikin sharɗan Musa da Khidir ne in ni fala tasalanni an shayna hatta uhdisa laka minhu zikra haka yace marko da suka tafi fantalaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha qala akharta hali tugrika alaha laqad ji'ita shay'an imran da suka tafi malamin shi Khidir wanda Allah ne yace zo ne mashi ya karantar da kai zaka samu ilimi a wurin shi wai da suka tafi sai suka samu jirgin ruwa suka hau ana cikin tafiya a jirgin ruwa abun mamaki an tsakaita teku Khidir sai ya ɗauki wani allo wani gatari sai ya sare jirgin a tsakiya ruwa zai shigo akramakumullahu wannan abun haramun ne a shari'a ko halal zunubi ne ko lada a kai in ka ce lada ne annabi Musa bai da lada bane shi yasan yayi fada akharatta hali tugrika ahlaha wato ashe wannan shehin tarbiyyar da aka turo Musa a gurin shi aikin sabo kawai yake yi don wannan zai kashe mutane ne ga asarar dukiya amma haka shehin yake kuma a nan fa wannan malamin na Khidir bai yi laifi ba hatta hasali malamin nan annabi Musa bai yi laifi ba hasali ma annabi Musa shi yayi laifi da ya tambaye shi sai ce a ba haka muka yi da kai ba ba mai alkawari da kai ba cewa karka a karka tambaye ni komai daman sai na gaya maka innaka lan tastati'a mai sabra fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhibbihi khubra haka kaga malamin nan yayi sako na yanka na fasa jirgi da suka yo gaba annan Musa ya bashi hakuri la tasni bi ma nasitu la turhini min amri usran sai ce to shikenan mu tafi da suka yo gaba malamin nan na annabi Musa yan uwa wannan Qur'ani ne nake karanta mu karku sai jawahirul ma'ani ne fa Qur'ani ne fa a Qur'ani littafin Allah ake wannan zancen suka yo gaba sai aka ce sai suka haɗu da yaro fantalaka ta iza a laqiya fantalaka ta zalqiya gulaman katala kala aqaltanta nafsan zakiyatan ko nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ti shay'an nukura da suka yo gaba sai suka zo suka haɗu da wani yaro Khidir sai ya kama wannan yaron ya buga shi da bango ya buga kan shi da bango sai yaron ya mutu nan take ko halba bai ba jama'a kisan kai halal ne ko haram kisan kai halal ne ko haram mun san haram ne ko masha Allah to malamin annabi Musa a gaban annabi Musa kai wannan zunubin shehun tarbiyya ne kuma yake wannan kuma wannan shehin ba shehu tijjani bane yace a neme shi ba shehu Ibrahim ba Allah ne yace a neme shi kun san waye almajirin annabi Musa annabi Musa ne almajirin a gaban shi ake wannan sabon ya kasa daurewa yayi magana katalta nafsan zarkatin bigayar nafsin laqad ita shay'an nukuran dazu shay'an imran ne mara kyau ne amma dai wannan har ya fi shi rishin kyau wannan kan shay'an imran shay'an imran shay'an nukuran haka khadir ya sake cewa qala alama qul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra sai ce eh hakuri in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni qalbi la tamil ladunni uzra in dai na ƙara maka laifi na ƙara tambayar ka abin da ban baka gaya mun ba na ƙara ma tambaya in sa'altuka an shay'in ba in na ƙara ma tambaya kun ji ka'idar sa ta farko sharadin shehi shehi murabbi ba a tambayin shi duk abin da yayi wannan ana magana ne lokacin tarbiyya ba bayan an kammala ba bayan an kammala tarbiyya da kai da shi za ku iya zaunawa ku yi shawara za ku iya yin komai wannan ba komai amma asna'at tarbiyyat lokacin tarbiyya shine wannan ka'idar ta alqur'ani ka'ida ce daga alqur'ani ka'ida ce daga alqur'ani saboda haka da suka yi gaba fanqalaqa hatta iza ata ahla qaryatin istata'a ma ahlaha fa abaw an yudayyifuhu ma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta latakhatta alayhi ajra nan ba fada yawa malam ba shawara kawai ya bayar sun yi gaba suka nemi iske gari suka nema garin a ba su gurin kwana a ba su masauki aka hana su saboda haka suka wuce ba samu suka zagi garin ba suka wuce sun je bayan gari Khidir sai ga wata katanga za ta faɗi sai ya sa hannu ya gyara ta annan Musa ce a gata malam laushi ita nan ba faɗa bane can ɗazu a kharabta hal tugul ahla a qataltu nafsan zakitin bige nafs faɗa ne ɗazu amma yanzu tun da alƙawari ka ji fa a nan fa mu lura da wani abu annabi Musa ya bi shehin shi yayi sabo haso biyu eh yayi attempting zai kashe rai bai kashe ba ɗaya kuma ya ma kashe ran amma har yanzu yana da yana mai biyayya kai a ɗazu ma kafin ya kashe ran faɗa ne yake mar amma yanzu bayan ya kashe ran kuma ladabi yake mai a karmakallahu laushi ita la takhatta alayka to akrauka Allah ko da dai yake amma ni ina ganin da an so sai a nemi mai katangan nan ya biya mu lada kaga sai mu sai abinci wai yana wa shehi murabbi mai sako irin wannan biyayya me kuka fahimta nan to akwai wata ka'ida ta in kai almajiri ne kana bin shika wannan ko a harkar sana'a in dai zaka za a kawo ni gurin ka ka koya min sana'ar da ka iya amma kana cewa a yi kaza ina cewa a ba haka ya kamata ba ba zan iya ba wannan shine kawai ladabi ne na mai koyo ladabi ne na mai koyo duk mai koyar da mutumin da ke mai gardama to ba zai rabauta da samun abin da ake koyar da shi ba jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan daga alkur'ani ne saboda haka maganar munyatul murid ta samu tabriri daga alkur'ani kuma dama haka asadus sunna ya faɗa yace aje a duba cikin suratul kahfi kamar yadda shi mai munyatul muridin ya faɗa aje a duba cikin suratul kahfi akwai maganar Allah ya saka da alkhairi a sunna a asadus sunna maganan auren matar shehi gaskiya ko da yake wannan shi bai zo cikin kisan Musa da Khidir ba amma ni dai gaskiya ba zan iya auren matar da shehi na ya aura ya saki ba ko ya rasu ya bari gaskiya ba zan iya ba asali sunna kai in zaka iya wannan ba wanda ya hana ka irin matar malam Albani Allah ya rahamshe shi da matar malam Jafar matansu da suka bari Allah ya rahamshe su duka ana iya zuwa a dan gwada Allah shiga fata malam ba komai ba komai shari'a ta ba da dama amma ni dai akan kaina tun da ba a ce dole sai na aura ba sai na ce to ba na iya ba saboda wani ihtirami na wannan shehin da ke raina ba wai haramun ba saboda ihtiramin da ke raina na wannan shehin ne nace ba na iya ba to tun da nace ba na iya ba ba zunubi bane wannan ai amma wanda yace zai iya shari'a ta bada dama ka dauke shi a wannan sai ya ce to an samu daga littafin malam Mudi Salga Allah kara malam Mudi Salga rahama yace a cikin littafin shi yake koyar da mutane wannan zunubin sai na gaba na sai faɗi na ce to amuniyatul muridi dai ba a samu ba amma a littafin malam mutu sai shi kuma ina ya samu wannan karatun sai asad sunna karanta baitocin ku ji baitocin asad sunna Allah ya saka da alkhairi ya kama da baitocin ko da yake bai fassara ba to Allah ba kowanne muke jin larabci ba in an kawo rika fassarawa dan Allah ba kowanne yake jin larabci ba abinda ka kawo zan zan fassara saboda masu saurare akwai wanda yana nan yana ta kai dama malam ya fassara to ku yi hakuri bari in fassara muku duk da ni ba malam bane yana cewa inna shaykhi tijani shehun karimun malahu fi zawil kamali nasiru yace in ji shehu disar ga yace kaga shehin nan nawa da nake bi shine shehu tijjani ai shehi ne mai girma dan a cikin sa annin shi awaliyai su ne zawil kamali awaliyai ba ya da tanka shehu tijjani a cikin waliyi ba da tanka ba da tanka ai shi ka ka kalli manya manyan malamai sai an faɗi babban malami sai ka danci almajirin shehu tijjani ne ashe ya tabbata ba da tanka sai ce dan me ya samu wannan matsayin sai ce saboda warisal mustafa dan ya gaji annabi muhammadu yace da ya gaji annabi muhammadu fa abha imaman fi amanin gadin da yawa annabi da ya zama magajin annabi kuji sai ce me ya leda shi abin da ya zama ce da ya zama magajin annabi da ya gaji annabi sai ya waye gari shugaba kuma a gaba gadon da mu ji ashe izan shehu mudi sarga yana cewa duk darajar nan da kuka ji shehu tijjani ya samu ba dan komai ya same shi dan shi magajin annabi muhammadu ne to a wannan kalmar ina maganan cewa an koya mutane kaskantar da annabi ai sai dai a koya mutane girma annabi an ce shehu tijjani babba ne duka awaliye babba ne eh amma bai fasa mu girma ba sai da ya zama magajin annabi muhammadu al-ulama warasatul anbiya ka san kuwa tun da shi ne ya gaji annabi muhammadu ashe shi ne kasa da annabi muhammadu albarkan annabi muhammadu ne ta maida shi haka sai ce to warisal mustafa gadon da yawa annabi Muhammad ya sanya abha ya hantsanta imaman jagora shugaba fi amamin a sahun gaba mutane sun kaddamar da shi sannan wannan matsayin nashi ya zama lahul anamu tushiru ai tushirul anamu ilaihi mutane ya zama suna ishara zuwa ga matsayin shi nan ishara da ake nuni na matsayin shi sai ce ya same ta ne dan ya gaji annabi Muhammadu dan ya zama gaji malam asadu suna kai ka wannan baitocin bariya kai ka kawo su a nan sai nake gani kana faɗin yadda shehu mutu sarga yake faɗin duk inda ka ji wani waliyi shehu tijjani nan shine malamin shehu ibrahim to shehu tijjanin ma ba wai almajirin shehu ibrahim ba shehu tijjanin ma bai zama abin da ya zama ba sai dan yana magajin annabi muhammadu ne warisal mustafa fa adha imaman fi amamin lahul ana mutshiru wal batun yana da wata daraja da samat ta ɗaukaka lima'alin zuwa ga zuwa ga ɗaukaka ɗaukaka wa huwa fi hafil fil kauni badarun muniru sai ce a cikin wannan martabar tashi a cikin wannan duniyar sai da martabar shehu tijjani kun san ta mece ce saboda ya kasance shi ne farin wata mai haskawa ka san me yasa shehu tijjani a shehu mutu sarki kira shi da badaru bai kira shi da shamsu ba kuma ka san a tsarin wakar shamsu zai iya shiga ko in ka san kawai na aro za ka san shamsu zai iya shamsu za ta iya shiga a wurin amma bai ambace shi da shamsu ba sai ambace shi da badaru ka san dalili dalili shi farin wata baya da hasken kanshi yana an so haske ne daga rana idan ya yi muwajahar rana sai reflecting hasken farin wata ba nashi bane reflecting ne na hasken rana yana so gama da hasken shau tijani reflecting ne na hasken annabi muhammadu shine wannan tashbihin da ya kawo nan yace wa huwa fiha fil kauni badrun munir shau tijani farin wata ne dan me baya da hasken kanshi duk in kun ga wani haske reflecting ne na hasken annabi muhammadu a cikin shau tijani shine kawai baya da hasken kanshi sai ce wala hu fil wara manaqibu shatta yana fa da darajoji mabambanta a cikin halitta wala hu fil wujudi fadlun shahir yana da wata falala shahararriya a cikin halittu ya ishe ka ai duk duniya ba wanda bai san shautu janaba babu duk duniya babu babu inda zaka ji ba san shautu janaba inda akwai musulunci a wurin shautu jan ba inda ba san shi duk duniya shi ba malami ne na jaha ba kaman kai ba malami ne na ƙasa ba ba malami ne na nahiya ba malami ne na duk duniya wannan kam ai ba mahallin jadal bane farin sanin da kawai shi jana ba dan Najeriya bane dan me kai akwai wani malamin ka da ya bar kasar shi zo ta kasa aka san shi irin sanin da aka wa yan wata kasar suka shi jani ashe wannan ba mahallin sabani bane ko jayayya yana da falala mai mai shahararriya a cikin duniya gaba daya yace nuruhu yubhirul uqula da kai ka karanta shi da yabharul uqula yace hasken shehu tijjani yana gigita hankula lihaza an sanahu alba'u tawil kasiri shi shi ya sanya saboda haka duk wanda yake gani yana da tsawon hannu in ya tashi zai yabi shehu tijani sai hannun ya koma gajere baya iya yin abin da yake so ba saboda yalwar mahasin din shehu tijani in ka tashi faɗa sai ka rasa ta ina ma zaka fara yace kulli man yabtagir rashada wa yarju nail fatihin ladayhi khairun kathiru sai ce ka faɗa ga dukkan mutumin da yake neman rushudu annabi Musa ita ce ta je neman gurin Khidr halatta bi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda to ita ce annabi Musa tafi to in dai har annabi Musa zai tafi neman rushudu gurin wani ashe dukkan mu wajibin mu ne mu tafi neman rushudu sai shehu Mudi Salga ce to me neman rushudun ka faɗa masa in dai yana son rushudin nan yana son ya samu fatihi to ga shehu Tijjani akwai alkhairi mai yawa ya iya zuwa shawara ce bada wato ya dan maka haka ne ce in dai kana neman fatahi kana neman rushudu to ni dai na san gurin shoti jana ko alkhairi mai yawa ko ka iya lekawa wala Allah ka samu ai asali suna shi shaida ne dan duk karatun nan da yake daga can zauren shoti jana samu shi haka ya faɗa a farkon karatu ashe ashe la dai khairun kafiru asali sunna ma ya shaida sai ce sir ala na hajib tijani kai tafiya akan wurdin shehu tijani dan in kai tafiya akan wurdin shehu tijani litahza zaka rabauta bil amani da aminci fa huwa al malazu al mujiru shine mafaka mai ba da kariya ka san me yake nufi wuridin shehu tijani shine mafaka mai ba da kariya me yake nufi ishara da cewa a cikin wuridin shehu tijani akwai la ilaha illallah akwai istighfari akwai salatu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara maka maganar la ilaha illallah nan dan la ilaha illallah hisni faman dakhala fi hisni ay minan min iqabi shine al'amanu din da yake faɗa duk wanda ya shiga wancan wuridin na shehu tijani tunda akwai la ilaha illallah ya shiga cikin ginin Allah duk da wannan hadisin na san zaka ce da'ifi ne eh da'ifi ne to amma ka san ka'idar malamai ana iya yin aiki da hadisi da'ifi fi fada'ilil a'mali da fi at-targibi da fi at-tarhibi to anan za mu dauke shi a cikin fada'ilil a'mali ne da kuma at-targib so da haka zai yi aiki wannan ka'idar malaman hadisi ne na san ka san wannan ba sai mun wani dogon jawabi ba duk da na san kila masu sauraron ka wani bai sani ba so da haka ishara ne zuwa ga cewa akwai la ilaha illallah a cikin dariƙan shehu tijani dan da ba komi bane ba fa mal wirdu illa dhikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muhtari khairi wara'i khairi wara'i so da haka la ilaha illallah ne da isfari da salatin annabi so da haka sai ce to tunda akwai la ilaha illallah in ka shiga wurin shehu tijani ka samu amana ka samu aminci dan me faman da khala fihi fi fi hisni amina min iqami faman da khala hisni amina min iqami sai ce falakal bushra ina yi maka albushir in ataita ilaihi in dai ka zo ma wannan wurin da shehu tijjani dan fa huwa haqqan bi kulli khairin jadirun dan malamanci ne macancanci ne da kowane irin alkhairi sai ce dan mi fihi tukfa kullu hammin duk da kai ka ce kullu hammin shi ko tukfa kullu hammin ne ban dai san ko na wani daidai ba ko naka kai ka ce fihi tukfa kullu hammin ni kuma na ce fihi tukfa kullu hammin fihi tukfa kullu hammin a cikin wuridin ɗariƙar tijjaniya ne idan mutum ya shiga ake isar masa dukkan wani abu da damuwa da baƙin ciki da hammu da gammu Allah zai isar maka da damuwa zai yayi maka damuwa ya yayi maka baƙin ciki in dai ka shiga wurin shehu tijjani shi kuma ishara zuwa ga mi ishara zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam at-tirmidhi ya ruwaice shi kuma imam ahmad ibn hanbal ya ruwaice shi a cikin musnadu al-hakim cikin mustadrak ya ruwaice shi hadisin da tsawon shi abinda hadisi yake cewa an tufail ibn ubay ibn ka'ab an abihi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza zahaba sulusal layli qama fa qala ya ayyuhan nasu uzkurullaha uzkurullaha ja'atir rajifa تتبعها الرادفة جاءت الموت بما فيه جاءت الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قال قلت الثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها أجعل لك صلاتي كلها فقال إن جاء نزل إذن تكفى همك wa yughfaru dhanbuka maganar shi mutum sarka bata dawo ba na cewa fihi tukfa kullu hammin wa gammin hadisin da tsawon shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda at-tufayl dan ubay ibn ka'ab ne ya ruwaya daga baban shi ubay ibn ka'ab shi ubay ibn ka'ab sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani a shi ubay yace idan dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi rika kira na ce mutane ku tashi ku ambaci Allah ku tashi ku ambaci Allah kiyama fata taho kiyama fata taho ranan take raurawar da zukata ta tsoratar ta tazo mutuwa tazo yace to yana yin wannan kira cikin dare ko da wani lokaci idan sulusai ne ya tafi na daren ubay ibn ka'ab ce sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni fa mutum ne mai yawan yi maka salati ni zan sanya daga cikin salati na a gurinka sai ce abin da ka so akwai maganganu cikin cewa mai yawan salati a ruwayar imam ahmad yace ina yawan yin qiyamul layli a dare me ya kamata in sanya a wannan lokacin na salati akan ka ma'ana in dakatar da qiyamul layli in rage qiyamul layli in yi ta ma salati sai annabi ya ce abin da kaso sai ce in sanya rubu'i wato kwata one over four sai annabi ya ce eh in kaso amma da za ka ƙara da yafi sai ce in sanya rabi sai annabi ce yes in kaso amma da za ka ƙara da yafi sai ce in sanya sulusaini ma'ana two sat kashi biyu cikin uku sai ce eh in kaso amma da za ka ƙara da yafi sai ce to zan sanya maka duka lokaci na zama salati a gare ka ya rasulullah sai cewa yayi izan tukfa hammuka wa yufar zambuka aiko da haka ne za a isar maka Allah zai yayi ma dukkan damuwa kuma ya gafarta ma zunubi wannan hadisin shine Shehu Muhammad Salga yake ishara cikin wannan baitocin aka rawa kalla yanzu dan Allah a cikin wannan baitocin ina ne aka samu cewa an koya wa mutane su daina ganin girman annabi ai su ƙara ganin girman annabi ne aka koya musu tunda an ga musu da salatin annabi ake samun yayo bakin ciki shehu tijani da duk abin da ya zama baya da hasken kanshi shi farin wata ne yana ɗauko hasken shi ne daga rana shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan ma wurasar shi da annabi muhammadu ta sa ya zama abin da ya zama so da haka wannan shine abin da nake gani zan yi magana akan waɗannan a nan da ya karau kalla ba a samu inda aka ce a koya wa yara kin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai maganan ka ta ƙarshe cewa a cikin littafin nishin mudi silga ka yi maganan cewa jawharatul kamali an ce ba a karanta shi da taimama sai da tsarki na ruwa sai kake cawai dan tafi sallah a'a a kalla akwai sabanin fahimta na farko abin da ka faɗa cewa a cewa a jawhara ba a karanta ta sai da tsarki na ruwa eh haka nan ne wannan dukkan mu mun yadda wannan shine kaida cikin dariƙan mu jawharatul kamali idan ba ka da tsarki na ruwa to ba za ka karanta ta ba amma sallah kana iya timama karatun qur'ani kana iya timama ka san dalili saboda jauhara ba dole bane amma sallah dole ne shi ya sanya ba za ta faɗi da akan kowane hali ba karatun qur'ani dole ne ba zai faɗi a kowane hali ba amma jauhara ba dole bane kasancewa ta ba dole ba shi yasa aka ce to in ta samu an samu ruwa ayi in ba samu shikenan shine kawai dalili jauhara ba dole bace shi ya sanya idan ba a samu ruwa ba shikenan amma sallah yanzu aka ce sallah in ba a samu ruwa ba kar a yi kenan akwai wani hali da za a shiga kin sallah ita ku sallah kasance wata dole a duk halin da kasance kanka sai kayi wannan shine kawai ma'ana jauhara ba dole bane so da haka in baka samu ruwa ba ba sai kayi ba ba komai sallah dole ne ko baka samu ruwa ba kayi ce mama kai jauhara ba dole bane in baka samu ruwa ba ba sai kai ba karatun alqur'ani dole ne so da ko baka samu ruwa ba kana iya cin kai karatun qur'ani wannan shine dalili ya karo kallah ba wani bayan wannan Allah ya saka mu da alkhairi sai ka ce an ce da an karanta goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana halartowa shi ya sanya wai in wani ya zo ya ce maka ya ga annabi ai wane ne Allahu akbar wanda yake ƙara nuna maka shi annanmu ba su ɗauki wani abu wanda yake da matsayi irin na abin da ya zo a cikin sunna da alkur'ani ba sallah duk mutumin da ya raka'a biyu sai annabi ya halartar masa inda yake wannan ko ba wani abin biye bane dan ba inda za ka yi raka'a biyu ba ka zauna kai tahiya ba kana yin tahiya a cikin tahiya za ka ce assalamu alaika alaika assalamu alaika aminci ya tabbata a gare ka dan kana dauka da wani kake ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi in baya gaban ka kace assalamu alayka fa ƙarya kake yi wannan shine aka nade mana fa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to amma duk da muke sallah muna ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu duk muna ganin shi ne to sallah duk in kai biyu sai annabi ya halarta wurin jawhara kubbal Allah har ma sai an yi sha biyu dan me da nuna maka ba cikin sallah ba amma kusanci ne da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan halartar halarta ce na ma'ana ba halarta ba ce na hissi Qur'ani yana ce mana in kana irin wannan magana mutane za su kawo baiken ka gata malam za su kawo su rika ganin ka wai kamar ma baka fahimci addini ba Qur'ani yana ce mana ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ba wani lafazi da mutum zai yi sai a nan tare da shi akwai raqibu da atidu har wannan zancen da nake yi akwai raqibu da atidu in ji alqur'ani a nan inda nake da Allah masu kallo na a waya kun gansu kun ga raqibu da atidu rishin ganin su shikenan sai mu kaidata ayan qur'ani mu ce raqibu da atidu ba sa nan wannan raqibu da atidin da nake magana yanzu qur'ani ce suna tare da ni kai ma da kake Najeriya kake Kaduna kana nan yanzu Qur'anin yana raqibu da acidin suna tare da kai ga wani ne yana kallo na daga Dubai yana kallon shi gashi shi ma yanzu a can Dubai raqibu da atidin suna tare da shi ya za mu kalli wannan nasin akarwa kallah akwai abubuwan da ba dole sai hankalinmu ya gane ba ku daina kiran mutane zuwa ga cewa dole sai hankali sai abin da hankali ya gane ne za a yi a'a imani ake bukata da taslimi in aka ce za a rika auna abubuwa da hankali aka raukar abubuwa da yawa a cikin addini asalola da yawa a cikin addini za a musu rauni kuma sai a dawo a faɗi ba nauyi to a takaice dai wannan shine abin da nake so in faɗa sai daga ƙarshe a maganan gemu da kake yi Allah ya saka da alkhairi kamar yadda dai kai ta yabo shi annan mu ma'abota sunna ne har kaga sunnan da shubran ya faɗa na yanke wando ya komo nisfus saki ka gani daga shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu lalle ma abota sunna ne sai naga daga cikin shahannan mu ma kaman shehu rubuci gemun shi yafi naka tsawo saboda shi ma ma'abucin sunna ne aka kalla mu maganan wani dauke wando da tsaji gemu mu barka ji bambancin mu da ku mu sunna a aikace muke yin ta ba kamfen muke da ita ba